بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
babu sifata abubuwan jannati babu abin da ya zo a game da siffar ƙofofin aljanna
wa kalan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man han faka zaujaini wanda ya ciyar da miji da mace
buɗe min babil jannati wato ya zamo da miji da mace gaba ɗaya na kula da su to za a yi kiransa shiga aljanna daga ƙofar aljanna
yi ubaratu an nabi sallallahu alaihi a wasallama wannan babin akwai hadisin da mubaratu ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam
da sana sa'id ibn abi maryama da sana muhammad bin darifin qala haddathani abu hazimin an salih bin sa'ad radiyallahu anhu Mm.
an nabi sallallahu alaihi wasallama qala Mm, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce fil jannati samaniyatu abwabin akwai ƙofofi takwas a aljanna fiha babun a maryan in?
fiha babun akwai ƙofa a cikinta musamman rayyana ana kiran wannan ƙofar rayyana wato ƙofa ta ƙoshi wanda duk ya shiga ta wajen ba shi ba ƙishirwa
la ya da kulhu illa sa'imu ba wanda zai shiga ta wannan ƙofar sai wanda suke masu juriyar yin azumi ba masu shiga ta wannan ƙofar sai masu juriyar yin azumi
babu sifatin nari babin sufar wuta wa anna makhluqatu cewa ita tun a yanzu ma Allah ya halicce ta ba wai nan gaba bane za a halicce ta a'a tun yanzu ma an halitta shi yasa wannan babban radi ne akan mu'tazilawa da suke cewa da aljanna da wuta ba a riga an yi su ba nan gaba ne za a yi su maganar da mai jawharatu tauhid ya nuni zuwa gare ta wannan haqqun ujidar kal janna فلا تمل لجاهد ذي جنة دار هلود للسعيد والشقي معذب منعم مهما بقي na gasaka da ubangiji ya ce illa hamiman wa gassaka me ake nufi da shi yuqalu akan ce gasakar ainuhu idanunsa ruwan ciki ya kwaranye ta yi duhu
waya ga sukul durhu da ana cewa ya gasi durhu miki yana zubar da ruwa
wa kanal gasaka kai ka ce gassaka da gasaka wahidu duk abu ɗaya ne Ya- ya, wato fas ɗin daga ya ya ce ta yi ga saƙo daga saƙo wanda duk sun zuwa ƙur'ani ya zama duk abu ɗaya ne na Ah, ga saƙo ya zo a cikin su ah, wato suratul falaki ko shi kuma ga saƙa a can a cikin suratul naba'i na a gisilin da Allah ubangiji ya ambata wala da amunin lamin gisilin kulli shay'in gasakahu dukkan wani abu da ka wanke shi fa kharaja minhu shay'un ya zama da kake wanke shi wani abu ya fito daga gare shi fa hawa gisli to ya zama gisilinu fi'ilinu ne min al-ghassali wannan yana daga inda Buhari ya kawo fadakarwa akan abin da ya shafi ilimin tasrifi shi yasa ya faɗi awon gisilinu kalmar gisilinu cewa fi'ilinu ne da yar da nunin duk za'idai ne gainin da sindalar su ne asaliye a ciki
min al-jurhi Ah, wato daga miki wa ko dai dabar.
ruwan da yake fitowa daga miki wadda bare ko a- ko dabaru wato kazuwa ko mikin da yake kama raƙwa- raƙuma
wa qala ikramatu ikirmatu ya ce hasabu jahannam da Allah ya ce ina kuma mata budu da min duni layi hasabu jahannam amtu da hawa da dun me ake nufi da hasabu hadabun bil habashiyya Ah, hasabu itace yake nan na wuta haka yake da harshen habashiyawa
wa qala ghayruhu wanda wannan kenan ya ƙara ƙarfafa maganar wanda suke cewa ashe a ƙur'ani akwai wasu kalmomi wanda asalinsu ba na larabci ba ne an sani akwai wasu gaggan malamai wanda suka ce samsam ba haka ba ne kamar irin su imami shafi'i allah ya ƙara da gare shi da malami babba abu da afarin jariri tsabari su duk sun ce ba amma irin wannan kamar hujja ce a kansu shi yasa abu ubaidin asibin sallam yake cewa ai ba a ce babu ba akwai to wa qala ghayruhu wani sai ce hasiban da ya ce hasiban arrihu hasib fayarsula alaikum hasiban min rihi fa yubrikakum ana ana nufin iska wadda take guguwa
wal hasibu matar mai biyar Matar haka ne biyu.
kuma hasibu kura kura da iska take badawa
wa min wa sau jahannama yurma bihi fi jahannama Mm.
wato ana jifa da shi a cikin wutar jahannama shi yasa aka ce hasabu jahannama
hum hasabu ha su yan wuta su ana jefa su a cikin wuta
wa yuqalu hasaba fil ardi ana cewa hasaba fil ari ma'anarsa Zahaba.
ya tafi
wal Hasabu.
hasabu yaqum min al hasaba hasabu da fataha biyu an tsago shi ne daga hasba'u tsakon kwani
sadirun ويسقى من ماء صديد يتجرؤه ولا يكاد يصيبه me ake nufi da sadidin ƙaihin wadamin surkami da jini
abat afi ay kullama habat zidnahum sa'ira ma'anarsa ta bice
turuna afara'aitumun narar lati turun me ake nufi Turuna.
kuke fidda ita auraitu ai auƙattu na kunna
lil muqwi na'am ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin lil me musafiri ma'anar muqwin matafiya
wal wal iyun iyu alƙasar waje wanda yake fako iyu fako wani inda ba tsiri ba ruwa
kalbu abbasin abdullah basin ya ce sirafil jahimi ai sawa'il tsakiyar wuta
wa wasul jahimi tsakiyar wuta la shawban min kuma yana hamim lahum alaiha la shoban min hamim yuqlab amuhum ana cuɗanyawa da abincinsu da ruwa mai tafarfasa wa yusaqi bil hamimi ana motsa shi da ruwa wanda yake tafasasshe
zafirun wa shayqun zafirun wa shahiyyar sautun shadidun murya mai tsanani wa sautun da murya rarrauna zafirun murya mai tsanani shahiku ko murya su rarrauna
wardan wanda wanda suƙul mujrimi na ila jahannama wurida masu kishirwa
gayya fasofa ya tsole gayya musurana taɓewa
wa qala mujahidun a ibnu mas'udin ko yace sunan waje ne a cikin waje wai, a, wato wutar jahannam Mm.
wanda ana jefa masu bin sha'awar su a ciki Mm.
to a bai haƙi kuma ya ruwaito daga wannan musulun cewa abinda ake nufi da gayyu wata rafi ne a wutar jahannam mai zurfi ruwansa rashin daɗinsa ya kai inda ya kai Mm.
mujahid ya ce yusuf ya huna tukon bihimin na ana hura wuta da su
wani haso da allah ya ce rusar alaikum wa shawazu minna wa nuhasun me ake nufi da nuhasun shine wato abinda yake fatsi-fatsi kamar tagulla yusuf sabbu ala rubusihim za a narka shi a ringa zubawa a kawunansu yuqalu akan ce zuku ai ba shi Ba shi rufi gogayya wajen rigo ku gwada ku je walaysa hadha min zawqil fami ba wai ɗanɗana ce ta baki ba marijin khalisin wa na min alda na min marji min na tsarka wuta wuta wadda take tsantsanta
marajal amiru ra'iyatahu ana cewa manazar amiru ra'i ya taho idza khallahum idan ya kyale su ya duba wahun alabarin sashen suna ɗauki bisa sashi
marijin marijin da fahimfi amrin mariyaci wanda yake mai rikitarwa marija amrun nasi ana cewa marija amrun nasu lamarin mutane ko marija marija amrun nasu lamarin mutane ya rikice ai ya rikice marajal baharaini marajar baharaini yartaqiya marija na rikicewa daban maraja na cuɗanyawa daban shi na rikicewa da kasarar rani shi ko na cuɗanyawa da fatahar ra
marajta da bataka ai kare da bataka.
baka ai ka batta
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول ya ga bazar Allah kare da aka shi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya فقال sai manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce أبرد ka sanya da azaha ثم قال أبرد sannan a bilal ya ce ko a yi kiran sallah manzo Allah ya ce ka sanya أتى فألفيه sai da inuwa ta sauko يعني a للتلولي yani taro yana nufin na tudda inuwa tsawa a tsaunin nuka haka ثم قال أبردوا sannan بالصلاة manzo Allah ya ce ku ringa sanyawa da sallah fa inna shiddatal harri min musanin jahannama zafi daga sirrin wutar jahannam ne
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن زكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم da zana sallallahu alaihi wasallam ya san wakacin sallah shi ya sanar da mutane ba wanda ya san wakacin sallah in ba don sanarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya faɗa cewa a yi sallar a farkon wakaci yana da farla amma a nan ya ce abridu bis salati نعم abridu bis salati shi ya zama zai ce shi a lokaci ya yi a ce shi a yi sallah ba lalle a kan daidai yake ba yawa akwai gurin da zai zama ai ya saba da umarni tunda a nan wakacin bai ba Bilalu da ya ce a yi sallah a kiran sallah sannan wakacin bai ba ai yayi Bilalu ya san wakacin yayi amma mu za ta ce kaɗan da ka dakata can ya sake cewa a kiran sallah ce kaɗan dakata tukuna haba ku rinka sanyawa da sallah to أبرد بالصلاة إن شدة الحر من في جهنم a hakika tsananin za- a zafi daga sirrin wutar jahannam ne نعم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول yana cewa قال رسول الله صلى abu الله عليه huraira ya وسلم ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اشتكت النار إلى ربها wuta ta kai ƙara ga ubangiji فقالت ta ce rabbi a kana ba ya ko ba ubangiji sashi na na cinye sashi fadila la habina fasaini ubangiji ya mata izini ta yi numfashi biyu na fasin fi shita'i ɗaya numfashin wakacin sanyi wa na fasin fi saibi ɗaya numfashin wakacin bazara wa ashadu ma ta jiduna fil harri mafi tsananin abin da kuke samu na daga zafi wa ashadu ma ta to jiduna min sirrin zawati wutar jahannam ne mafi tsananin abin da kuke samu na sanyi shi ma sirrin wutar jahannam ne
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر هو العقدي حدثنا همام عن ابي دورة الضبعي قال كنت اجالس ابن عباس بمكة abin da wata ruba'i wato jamrata ruba'i ah, shine nasar wanda an faɗa akwai abi hamlata wajen guda tara duk sun yi ruwa daga abi abdullahi abbas amma shi wannan shi kadai abu jamr kullum bi haɗin zuljimi nasar yadda sha Allah dan fodo yake faɗa a misbahu rawi ko نعم akwai guda ɗaya mai jimi to shine wannan نعم abu jamrata shine nasar nasar to a shi abu jamrata yace nakan zauna wajen abdullahi ibn abbas a بمكة makka فأخذني الغمة sai zazzabi ya kama ni janta ya kama ni فقال sai yace abridaha ka sanya ta أنك بماء a بماء السماء wani shi a uburuga نعم shine asalin ruwaya a wai- a- asalin ruwaya amma akwai ruwaya a buridha نعم ko dai daga barada ya burudu نعم barada hu ya burudu hu نعم a kama a ce baradal ma'u hararata jaufi ruwa ya sanyaya zafin da nake ji a cikina to kuma akan ce a barada din a, wato da yuniya nusa buhari yuniniya an ƙara wannan to a ka sanyaya zazzabin nan daga gare ka da zuba ruwan zanzan إن رسول الله صلى الله domin عليه Allah وسلم قال sallallahu alaihi wasallam ya ce الغمة من في جهنم wuɗa zazzaɓi daga sirrin wutar jahannan ne
فابردوها بماء بالماء ku sanyaya ta da ruwa أو قال بماء زمزم ko ko cewa ya da ruwan zanzan شك حمام amma mu yayi kokonto wanne a cikin lafizan aka faɗa
حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي عن أباية بن رفاعة قال أخبرني راشد بن عبد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ya ji wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi الغمام Sufyanu Sauri mahaifinsa shi ma malami ne babba نعم.
shi ne Sa'idu ibn Masruq illa iyaka sai ya zamo shi kamar ba komai ban an kwatanta da ɗan nasa ɗan nasa sai ya zamo Allah ya ba shi ilimi fiye da shi da shuhura eh, amma dai in ka duba ko a cikin aljarhu wata adil ta kalmatu jarhu wata adil za ka ga kissa abinda ya fi wasiƙa da shi uban ya aika wa ɗan sanda ɗan yake cikin ɓuya saboda masu mulki suna ƙoƙarin sai sun kama shi to
Kala in yace alhumami ko wani wato ya ban jahannama.
na fi hadisin ya bani labari wato in ji abada tunan rifa'a ya ce ya fi hadisin ya bani labari ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa zazzabi daga wutar jahannam sirrin wutar jahannam ne Fabruduwa an kumbil ma'i.
shi yasa ku sanya ta daga gare ku da ruwa Ah, wa- ruwa ibnu majah ruwa mai sanyi
حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Aisha sai da Aisha Allah kare da gare ta ta karɓo hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam الهمام من كل manzo Allah ya جهنم ce a zazzabi daga sirrin wutar jahannam ne tururin wutar jahannam ne فبردوها sai بالماء ya ta da ruwa حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله ya kama عليه daga وسلم Annabi sallallahu alaihi قال wasallam ya ce الهمام من كل جهنم wuta zazzabi daga sirrin wutar jahannam ne فبردوها sai بالماء ya ta da ruwa حدثنا اسماعيل بن ابي قويس قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم wutar nan ta fita duniya yanki ɗaya ne tak daga cikin yanki saba'in na wutar jahannam قيل يا رسول الله Ah, aka ce ya rasulallahi ان كان لكافيه ai wutar ko iyaka wannan wadda muka sani a duniya aka bari ai ta wadatar balle kuma a ce an ninka ta saba'in قال ya ce فضلت عليهن بتسع- بتسعة وتسعين جزءا wasitti da juz'a an fifita wutar lahira akan wuta ta duniya da ya ninki 69
كل مثل حرها kowane yanki ɗaya ya kai zafin duniya wutar duniya
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن أمر سمع دعاء يخبره عن صفوان بن إعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه ya ga وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta akan mimbari ونادوا يا مالك wana da ya maliku
حدثنا علي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة an ce da usama لو أتيت فلانا da ka je فقتلته.
wajen wane in ya so kai masa magana a kan rigingimin da ake a ga ya za a yi a ga an maganin rigingimin قال ya ce إنكم لتر- لترون "Mm, a ni na أني لا ɗauka." أكلمه ku ɗauka kuke ni ɗin nan ba na magana da shi إلا أسمعكم a dan إني ba na أكلمكم ji da ku بالسر ko duk abin da aka yi in ba ku ji ba sai ku ɗauka ai ba ai ba ko abu dole sai kun sani sannan aka yi ai ni ina magana da shi a ɓoye ina ƙoƙarin in ga na sulhunta magana a ɓoye ba bayyanawa nake ba دون أن أفتى بابا ba tare da buɗe wata ƙofa ba da zai zamo ni ne farkon wanda ya buɗe shi ba na son rigima
ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا Mhm, annan أنه خير harun الناس ni dan kawai wani ya samu sarauta ba zan iya buɗe baki in ce ai ba kamar sa ba ya zauna magana ta wannan sahabi kamar raddi ne akan jama'a a yanzu wanda da zarar mutum ya samu abin duniya shi kenan sai a mai da shi wani maɗaukaki a nan ga nuna masa yau abin da za mu har ya samu duniyar dan ya fi kowa ne dan ya fi kowa ne wajen Allah wanda ta yi Allah ya ba shi duniyar dan ya fi kowa lalacewa a wajen su Allah ba ya ɗau duniya ya ba ƙaro ba amma a ƙarshe me ya faru ba sau na bihi wa bidayar hilara na mulkin daman na kuɗi ake duk masu mulkin yanzu don kuɗi suke ba don wani abu ba domin ga shi wanda ya tara kuɗin wani wa ate na hannun kuruzi ma ina mafati a hulata ru'u bil usbati ulil quwwa amma a ƙarshe me ya faru fa sau na bihi wa bidayar hilara amma yanzu dan mutane sun koma ga duniya da an ga mutum da duniya a hannunsa shikenan wani ma kokari zai ya ce anya wata aya ta qur'ani ba shi take nuna ba ko wani hadisi ba shi ake nuna ba ba dan komai ba dan shi ma ya ce eh dan shi ma ya ce to a usama ibn zaid masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai dan mutum kawai ya samu sarauta ba zan ce dan shi wani ne a wajen Allah ba
بعد شيء سمعت من رسول tunda na ji wata وسلم magana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa قالوا sai wanda suke wajen suka ce da usama Ba su yi ta hukunci.
me ka ji daga wajen manzon Allah kala ya ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa jawab bi rajul yawm al-qiyamah za a zo da mutum ranar alkiyama fa yukafin a nari ɗaga shi a jefa a wuta fatan da liku abta buhu fi nari ya zamo wato kayan cikinsa su ringa zarowa suna kwarara a cikin wuta fa yaduru kama yaduru al-himaru ya fi zama rahu wannan kayan cikin su ringa kekewayawa ana jan sa kayan cikin na ƙara fitowa kamar irin yadda jaki yake kewayawa a gindin dutsen nika- nika fa yashtami alin nari alayhi yan wuta su taru akan shi wannan bawan Allah fa yaquluna su ay ce da shi fulanu kaiwa ne ma sha'anuka me ya same ka alaysa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil ashe da munkar ba kai bane kake cewa ai abin da yake daidai a bar abin da ba daidai ba kala sai wannan mutumin ya ce kuntu amurukum bil ai ma'ruf abin da ya wa faru ta'atihi.
kuna ce muku ku yi daidai amma ni ba na yin daidai wa anhaakum 'anil ina cewa munkari ku wa bar ba ta'atihi.
daidai ba amma ni ina aikata ba daidan ba rahu gundarun an shubata ta mamadu al-habashi jafar gudar ya kira ya rawaito hadisin daga shubatu daga amash
babu sifata iblis babin sifar iblis wa junudihi da rundunarsa wa qala mujahidun mujahidu ya faɗa yuqzafuna yurmuna yurmauna a- ana jifansu
duhura ko ya yurmina zauna suna jifa min kulli janib duhura a maimakon kore- a maimakon korewa wasibun da'imun wa madawwami qalbul abbasin madhuran na nasa madhuran abu korewa yuqalu maridan ana cewa maridan mai taurin kai fa la yubattu kunna azana al'ali
fattakau qadda'ahu yayin yanka shi wastafziz istaqifa wasu istahifa ya halika al-fursani wal rijl ar-rajala Ah, wato da aka ce bi hailika ana nufin wanda suke mahaya da wakai rijlu ko masu tafiya da kafa wahidu harajilun mufradin ana cewa ra- ah, wato rajilu mislu sahibin wa sahibin kamar sahibu ne da sahabu ko tajiru da tajaru tajiru dan kasuwa daya tajaru yan kasuwa da yawa No.
sahibu aboki daya sahabu abokai da yawa shi Ya aka haka kai.
sabani shi sahabu sunan jam'i ne ko ko jam'i abin da yana ganin jam'i ne amma sibo yana ganin sunan jam'i ne ba jam'i ba to shi ya sa rajul din shi ma a wajen shi sibo sai ya ce sunan jam'i ne ba wai jam'i ba shi ko abin da yana ganin jam'i ne No.
to la'ahatikanna
لأتنكن لأتنكن ذريته إلا قليلا me ma'anar la'atanikan na wallahi zan tumɓuke su shaidan yake rantsuwa gaban Allah cewa sai ya tumɓuke 'ya'yan annabi Adam dangane yake nufin tumɓuke su daga bin tsarin Allah sai ya tabbatar ya raba ɗan Adam da bin Allah ta ko'ina Allah.
qarinun shaytanun shaidan
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت sai da Aisha ta ce سير النبي صلى الله عليه وسلم a awo manzo sallallahu alaihi wasallam sihiri a masa tsafi وقال ليس yesu ya ce كتب إليه هشام أنه سمعه وعاه عن أبيه عن عائشة قالت ta ce سير النبي صلى الله عليه awo manzo وسلم sallallahu alaihi wasallam tsafi فكان يخيل ya zama إليه aka أنه zama da يفعل shi شيئا cewa yana aikata abu وما يفعله amma bai aikata ba alhali bai aikata ba حتى كان ذات يوم har wata rana ta zo دعا ودعا manzo Allah ya addu'a ya addu'a ثم قال sannan ya ce أشعرت أن الله أبتالي عائشة.
في شفائي kin san Allah tabaraka wa ta'ala ya min bayanin abinda zan yi in warke أتاني رجلان ai mutane ne biyu suka zo mu mala'iku ne suka zo a siffar mutane فقعد أحدهما عند رأسي ɗayansu ya zauna a wajen kaina والآخر عند ɗayan رجلي kuma ya zauna wajen ƙafafuna shi wanda ya zauna wajen kan mala'ika jibril ne wanda ya zauna wajen ƙafafun mala'ika mika'ilu ne Allah Akbar.
قال ألوما للآخر sai shi ɗayan ya ce shi mika'ilu ya ce da ɗaya ما وجه الرجل wai wannan me ya same shi ne wani ciwo ne yake fama da shi قال مطبوب sai jibril ya ce tsafi aka yi masa قال ومن طبه sai mika'ilu ya ce ah waye ya masa tsafin قال لبير بن العاصم jibril ya ce ah labirin da asar ne ya masa قال في ماذا في ماذا ya ce a me yasa tsafin قال في مشد ya ce a matashi da targe shi وجب wa- وأت da kuma hudar idan da Zakare.
namiji hudar da namiji Kala ya ce fa aina huwa to ina aka asa kala fi biyin zarwana ya ce a rijiyar zarwa fa kharaja ila annabi sallallahu adam alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam ya fita zuwa wannan rijiya thumma raja'a sannan ya dawo fa qala li aisha tahina raja'a san- sai ya ce da aisha lokacin da ya dawo nakhaluha dabinan da suke dabinan da suke daura da wannan rijiya kai ka ce kawunan shedan ne
wa qultu na ce da shi in ji aisha istakhrajtahu ka fito da shi fa qala la ya ce a ban fito da shi ba amma ana in dai ta ni ne fa kashafani to ai Allah Allah ya warkar da ni Allah ya bani lafiya wa khashitu an yusira dhalika ala an-nas sharran na ji tsoron kada in fito da tsafin nan da aka yi min mutane su gani su tada rigima
summa dufinat al-bi'ru sannan aka rufe aka cike rijiyar nan ma gaba daya
حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال wannan wato yake nuna mana cewa duk abin da za a yi a ringa aunawa sau da yawa mutane sun cika gaggawa sai a yi abin da zai iya tada rigima ba a san karshen ta ba a koyaushe ko abin yi ya za a rabu da rigima ya za a kwantar da rigima bayan da za a tayar da ita ba نعم to حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu وسلم قال alaihi wasallam kala ya ce يعقل الشيطان على كافه راس احدكم a shaidan yakan kulle makwarkwadar kan ɗayanku اذا هو نام idan ɗayanku yi bacci ثلاث عقد yana yin kulli har uku يضرب على كل عقدة a wato duk kullin da ya sai ya sa ya tabbata ya buga ya buga yadda ba za ta kwantu ba
مكانها عليك ليل طويل a a inda ya yi kullin makana a inda ya yi kullin ya sai ce da mutum kana da ragowar dare me za ka ce za ka tashi tun yanzu فرقوك yau ka fara ibada ma haka gari ka bari ƙarshen dare ka tashi kai ka kwanta kawai ka ci gaba da bacci فإن استيقظ idan ɗan adam ya farka bai فذكر الله tsaya jin tashi ɗan ba ya tashi ya ambaci Allah إن حلت عقدة sai kulli ɗaya daga kulle-kullen nan guda uku da shaiɗan ya ya kwanci فإن توضأ idan ya alwala in halar sai ukuratun kulli na biyu ya kwanci fa in salla idan ya sallah in halar sai ukuratun ƙarshen kulli na ƙarshe ya kulle sai ya zama in halar ukar buhu kullu hannun kullum uku da shaiɗan ne sun gaba kwancewa asba na shidan sai mutum ya tashi yana cikin nishadi Riban Duk wanda ya nishadi.
ibada da daddare ko kaka abinda wannan yake gadon masa da dana ya tashi da nishadi yana jin daɗi a zuciyarsa wa illa idan ko bibe ya kasa tashi asba khabisan nafsi sai waye gari zuciyarsa ba daɗi Kasala.
ya kasala gashi yana ganin yayi bacci tsawon dare amma kuma sai ya tashi ya fi kowa jin baccin gashi yayi bacci amma kuma ya tashi yana jin baccin حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال Mm.
ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله an ambaci wani mutum a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kwana yana bacci حتى اصبح har gari ya waye قال sai manzon Allah ya ce ذاك رجل ya wannan mutum ne da shaidan ya masa bawali a kunnuwansa wannan ya sa ya kasa tashi او قال في ko a وزنه kunnensa ba da ifrali حدثنا مسلم بن اسماعيل حدثنا همام عن منصور عن سالم بن ابي الجعدي عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اما ان احدكم اذا اتى اهله amma dai ɗayan ku da a ce sanda zai sadu da iyalinsa وقال بسم الله cewa ya ce bismillahi اللهم جنبنا الشيطان Allah ka nisanta mu daga shaidan وجنب الشيطان ما kalisanta رزقنا shaidan daga abin da ka azurta mana shi ورزق ولنا sai zama a wannan saduwar Allah ya kaddara za a sami ɗaya aka azurta su da ɗaya ko namiji ko mace لم يضره الشيطان wannan ɗan shaidan ba zai iya cutar da shi ba حدثنا محمد wato da ko dai cutarwar a jiki ko ko a addini Eh, ko a a jiki ko a addini amma su da yawa suka ce cutarwar da ya ta jiki ake fada Na.
ba ta addini ba saboda in an ce ta addini to zai bayu zuwa a ce an samu ma'asumi ba annabi ba wanda ko ba ma'asumi in ba wanda yake annabi ba Na.
to حدثنا محمد اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال abdullahi umara ya ce قال رسول الله صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya ce إذا طلع حاسب الشمس wakacin da kaskon rana ya bayyana فدعوا الصلاة to ku daina sallah حتى تبرز sai rana ta bayyana ta gama fitowa sarai
وإذا غاب حاسب الشمس idan kaskon rana yana nuna shirin faduwa فدعوا to ku الصلاة ba ku bar sallah حتى تجيب har sai ranar ta fadi وتحينوا بصلاتكم بلوى الشمس wala ta تحينوا hayyano salatukum بلوى الشمس kar ku ce za ku kirdadi lokacin fitowar rana ku ce sannan za ku yi sallah ولا ko غروبها faduwar rana فإنها تمر domin ita بين rana tana الشيطان fitowa tsakanin kahon shaidan أو الشيطان ko cewa ya karnai shaidanin ko karnai shaidani لا أدري أي ذلك قال هشام a shi abdaturu sulaiman ya ce ni ne na mance wanne hisham ya faɗa min ya ce karnai shaidani ne ko karnai shaidani
حدثنا أبو معمر حدثنا أبو الوارث حدثنا يونس عن همير بن هلال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu hurera ce قال النبي صلى الله عليه وسلم Salam ya ce, إذا مر بين يدي أحدكم "In شيء wani abu ya nemi ya huce ta gaban ɗayanku, وهو alhali يجزيه yana sallah فليمنعه to ya ƙoƙari ya hana shi.
فإن أبى Idan shi mai son ya huce ta gaban sa ya ce shi sai ya huce فليمنعه ya ƙara hana shi.
فإن أبى In duk da haka da ya ce shi sai ya huce to فليقاتله yaƙe shi, فإنما هو zahiri شيطان da shaiɗan ne. Ko da mutum ne ya zo to da shaiɗan tare da shi. Shaiɗan ne yake zuga shi har sai ya huce ta gaban mai sallah.
وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Abu Huraira Allah ƙara da gare shi ya ce, وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni akan gadin zakar fidda kai zakar da ake fitarwa a ƙarshen ramadan فأتاني آت ba sai wani ya zo ba فجعل يحس من ya الدعاء haɗi yana kamfata daga wannan abincin da aka tara da zakar fidda kai فأخذته sai na kama shi فقلت na لأرفع ce عنك إلى رسول wallahi الله صلى sai الله na عليه وسلم فذكر الحديث kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mace hadisin فقال wato har dai ya kai ga cewa
إذا آويت إلى فراشك ka kyale ni kaka kai ni wajen manzon Allah amma zan faɗa ma wani abu wanda in kai za ka kare kanka ka san abin da za ka yi ka kare kan naka Eh, abu hurara ce a'a ban sani ba ya ce duk sanda ka kwan ka zo shimfiɗa kwanciyarka فقرأ آية to ka الكرسي karanta ayatul kursi
لا يزال من الله حافظ idan dai haka karanta ayatul kursi sanda ka kwanta akan shimfiɗarka to ba za ka rabu da mai kiyayewa ba gare ka daga wajen Allah Allah zai turo wani ya ta gadin ka
ولا يقربك شيطان wani shaidan bai da ikon ya kusace ka حتى har gari تكبر ya waye har wato alfijir ke to فقال النبي صلى الله عليه da وسلم abu hurairah ya je ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka yi da wannan mutum "Mm, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi صدقك ya faɗa ma gaskiya amma gwanin ƙarya ne Za ka za ka sha ake gano.
cewa qad yasduqul kazum نعم kaɗan akan samu gwanin ƙarya ya faɗi gaskiya Mm, ba duk maganar da gwanin ƙarya zai faɗa ba za a ce lalle ƙarya ce a Mm.
tsaya a gwada tukuna Mm.
irin yadda ake faɗa a buɗa la'annan kaga wanda ya yi wa mutane ƙarya da cewa ga kura ta zo ko siyaki a, aka zo aka tarar ba shi ba ne aka yi ta dariya ran da a, siyakin ya zo yana kururuwar aka ki zuwa har siyakin ya cinye ya ka wato dabbobin mutane shi yasa lokacin ne karkarci ya kan faɗi gaskiya نعم
da aka shaida Mm.
ne ka san wanda yake zo ma ai shaidan ne Mm.
shaidan ne yake zo ma
حدثنا ابن بكير حدثنا ليس عن wannan ya بكير zama عن wato هشام.
babban laddi yana cikin raddin da ake wa mu'tazilawa amma mu'tazilawa wannan hadisin gaba daya karyatawa suke da shi cewa Allah ba ya ce eh, innahu yarekum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun wannan hadisin in gaskiya ne kenan ashe Abu Huraira ya ga shaidan gashi ko Allah ya ce innahu yarekum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun Ah, wanda su ahlu sunna sun dauka cewa ai akwai tahsisi a cikin wannan abinda ake nufi min haisu la tarawun irin yadda ku ba za ku iya ganin su ba su suna iya ganin ku amma ba a ce gaba daya dan adam ba zai iya ganin aljani ba ko ba zai iya ganin shaidan ba ko kaɗan ayar ba da haka ta zo ba to حدثنا يا ابن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شعيب قال اخبرني عروه بن الزبير قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى manzo الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce ya ce shaytanu ahadakum ɗayan ku kam shaidan yakan zo ɗaya yakan zo wajen ɗayan ku fa yaqulu ma ya ce masa khalaqaka wasuwasi a zuciya yana ce masa wai waye halittu kaza ne ma waye khalaqaka halittu kaza ne ta yaqulu ma khalaqa har rabbaka ya ce a ƙarshe to kai ubangijin naka shi kansa waye shi fa idza balagahu falyasta'iz billahi idan ya kai wannan matsayin to ya gane shaidan ne ya ya nemi Allah ya kiyaye shi ولينتهي ya daina saurarensa
حدثنا يا ابن بكير حدثنا ليس قال حدثني وقال عن ابن شعيب قال حدثني ابن ابي انس مولى tayyina anna أنه abahu حدثه مم.
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول wato maliku na abi amir نعم ya masa hadisi cewa ya ji abahu raira Allah ya kara da gare shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا دخل رمضان idan watan ramadan ya shigo فتحت أبواب الجنة wato shi mutumin da aka ruwaya daga gare shi da aka ce ibnu abi anas نعم dan uwan mahaifin imamu malik ne الله Eh, shi sunansa nafi'u to dan uwan anas ne shi kakan imamu malik akan masa alkunya da cewa abu anas نعم abu anas Mm.
uban anas Eh, wato uban anas anas din wanda shine mahaifin imamu malik نعم to ah, ya ya shi malikun abi amir ya karba hadisin daga abu huraira Allah ya kare da gare shi abu huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza da hala ramadan idan watan ramadan ya shigo فتحت أبواب الجنة akan bude kofofin aljanna وغلقت أبواب a kulle جهنم kofofin wutar jahannam وسلسلة الشياطين a tsar- a sanya shaidanu a cikin sarka
حدثنا الهميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن sai عباس da jubairin ya ce na ce da abdullahi na abbasin وقال حدثنا ابي بن كعب انه سمع رسول الله صلى الله wato abin da عليه shi ya وسلم faɗa masa shine naufal bakali yana cewa musan da aka faɗa a cikin suratul kahfi ba wai musan banu isra'ila ba ne wai wani musan ne daban sai allah abbasin ya ce kai bai faɗi gaskiya ba ai ubayyubnu ka'abin ya faɗa mana cewa ya ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ان موسى قال لفتاه annabi musa ya ce da yaransa shine yusha'u اتنا غداءنا ka kawo mana abincinmu قال ya ce ارايت اذا وينا الى الصخره ka manta na manta in faɗa ma ka ga lokacin da muka kwanta gindin dutsen nan فاني نسيت الحوت na manta in faɗa ma in- sai kifin nan ya tsalle ya fito daga sanwan da yake ciki ya shiga cikin ruwa Ina- sannan kai ka fara bacci ni da sauran ido na ina ina ina ido biyu ina cewa bara in ka farka zan faɗa ma na manta ban faɗa ma ba وما انساني الا ba الشيطان wanda ya sa na manta ban faɗa ma ba shan shaidan shi ya sa na manta in faɗa ma ولم يجد موسى النسبا annabi musa bai samu wahalar ba حتى جاوز sai المكان da ya الذي امر ƙetare inda به ubangiji ya umarce shi
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ya ce رأيت رسول الله "Ya صلى manzo الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi يشير wasallam yana nuni بالمشرق zuwa gabas فقال ya ce ها هنا ها innal fitnata Innal fitnata hahuna hahuna." kai jama'a kun ga rigingimu daga nan za su taso إن الفتنة ها kun هنا ga rigingimu daga nan za su taso من حيث لو قرن daga الشيطان inda ƙahon shaidan ke fitowa
حدثنا يا بن جعفر حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن جريج قال أمرني أداه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله ya عليه ga وسلم Allah ya kawo da قال annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce إذا استجنح الليل idan dare ya saki duhunsa أو كان جنه الليل ko duhun dare ya zo فكفوا صبيانكم to yana da kyau ku hana yaranku yawo aikace a wace kowa uba ko uwa su tabbata 'ya'yansu na gida
fa inna sha'ila tantashiru min aljanu ghayri a sannan ne suke fitowa su yaɗu ko'ina fa idza zahaba sa'atu min al-isha'i amma idan an samu sa'a guda daga isha ya tafi fa hulluhum to sannan kwa iya kyale yaran ku su ci gaba da abin da suke
wa aqalib babaka kuma in za ka kwanta da daddare ka tabbata ka kulle kofarka mm wa kurismallahi sanda za ka kulle kofar ka ambaci sunan allah wa da fi ka misbahaka kashe fitilarka wa kurismallahi sanda za ka kashe fitilar ka ambaci sunan allah kai bismillah wa auki sikaka ka ɗaure salkarka salkar da ruwa ka ke ciki wa kurismallahi sanda za ka ɗaure salkar ka ambaci sunan allah kai bismillah wa khamir inaka ka rufe- ka rufe ƙwariyarka ko kwanukanka wa kurismallahi kuma kwanukan nan sanda ko kwanukan nan da za ka rufe su ka ambaci sunan allah walau ta'rudu alayhi shay'an ko da ƙwariyar da ba ka da murfin da za ka rufe ne to ko da itace ne dogo ka Mm.
ɗauka ka ɗora a kai kai bismillah na'am حدثنا وابن الغيلان kamar faɗakin nan Mm, inda ake zafin mm.
nan ya za a yi kenan a to ai ana nufin ɗaki na ƙofar gida wato tsoron ƙofar gida kakka kwana gidanka a buɗe na Na'am.
Allah na'am Mhm.
نعم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا مامر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت ابنة هيي Mm.
قالت ta ce قال رسول الله Manzon صلى الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi أبو wasallam yana حنيفة itikafi a masallaci فأتيته na وأبوه je ليلا masa ina ziyartarsa da daddare da فحدثته muka yi hira da shi ثم قمت sannan na tashi فانقلبت zan dawo gida فقام معي ya taso tare da يقلبني ni dan ya rika ni ya rako ni وكان مسكنها في ita دار أسامة safiya ɗakinta a gidan usama tun zaidin ne ومر رجلان من sai الأنصار wasu mutum biyu daga wutan madina suka zo wucewa فلما رأى النبي sai صلى suka الله عليه وسلم ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai أسرع suke ta sauri ba قال النبي صلى الله annabi عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce da su على رسلكما kai ku tafi a hankali ku tsaya ku ga wace ce إنها صفية safiya ce بنت yar huyayyu فقال سبحان الله Suka ce, يا رسول "Subhanallah, الله ya rasulullah قال إن الشيطان يجري من من الإنسان Manzala ya والذكر ce ai abin da ya sa ne muku wannan magana shi shaidan yana gudana daga ɗan adam eh, magudanar jini duk inda jini ya shiga a jikin ɗan adam shaidan ma zai iya shiga
وإني خشيت أن Ni- يبذل na ji فيكم tsoron سوءا kada ya jefa abu mummuna a zukatanku أو قال شيئا ko ya ce wani abu
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمشي عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه na وسلم zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ورجلان يستبان alhali wasu mutum biyu suna faɗa tsakaninsu suna zagar juna أحدهما إهمر ɗaya daga cikin وجهه su sai fuskarsa ta yi jajawar وانتفخت أوداجه a kumatinsa ta kumbura ta ɗaga فقال النبي صلى ana الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce إني لأعلم كلمة na san wata kalma لو قال da هذا ce أبعد shi واجب mutumin nan zai faɗi wannan kalmar irin wannan hali da ya shiga da ya bashi لو قال أعوذ da بالله ya من الشيطان ce a wasu minan shaidani ذهب عنه ما da يجب abin da yake samu sai ya tafi daga gare shi فقالوا له sai mutane suka ce da shi إن النبي صلى الله عليه وسلم annabi قال sallallahu alaihi wasallam ya ce أعوذ بالله من الشيطان kan ce kana neman Allah ya kare ka daga shaidan فقال sai mutumin ya ce وهل في جنون hauka ne yake damuna balle a ce shaidan yana tare da ni wato fushi ya dora shi cewa ya ya faɗi wannan magana bai san cewa daman shi fushin kansa ai shaidan ne yake kawowa
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعدي عن قريب عن ابن عباس قال ya ce قال النبي صلى الله Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce لو أن أحدكم إذا أتى da أهله ake قال ɗayanku idan yana nufin ya sadu da iyalinsa zai ce اللهم جنبنا wani yana الشيطان roƙonka ka tsere da ni ka tsere da ni daga shaidan وجنب الشيطان ما رزقتني tsayar da shaitan daga abin da ka azurta ne فإن كان بينهما ولد idan Allah ya kaddara za a samu da a wannan hasaduwar لم يضره الشيطان da shaitan ba zai cutar da wannan dan ba ولم يسلط ba za a عليه dora shaitan akan wannan dan ba
قال وحدثنا الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس مثله Mm, kamar wannan حدثنا وامود حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة ya yi sallah sallah فقال sai manzon Allah ya ce bayan ya gama إن الشيطان عرض لي ina cikin sallar nan ba sai shaidan ya zo bai bijira gare ni فشد علي ya yi ɗauki gare ni يقطعوا wai الصلاة sai علي ya ya sa ya yanke min sallar tawa فأمكنني الله منه sai Allah ya bani iko a kansa na kama shi فذكره ya ambaci hadisin ne حدث- nufin ɗaure shi ga wani al'amudi daga al'amudan masallaci har gari ya waye kowa ma ya zo ya gan shi amma sai na tuna magana ɗan uwana annabi Sulaiman da ya ce rabbi gifrili wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال yace قال النبي صلى الله Annabi عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce إذا نودي بالصلاة idan an kiran sallah أدبر الشيطان an ana fara kiran sallah shaidan sai ya gudu وله yana ta ضراب rihi فإذا قضي amma an gama kiran sallah أقبل sai kuma ya dawo فإذا صلب in aka yi بها kama sai أدبر ya sake gudu فإذا قضي idan an gama ikamar sai ya أقبل sake dawowa حتى يحضر بين الإنسان وقلبه har ya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa فيقول اذكر كذا وكذا ya ringa cewa da dan adam ka manta magana kaza ko yana cikin sallah sai shaidan ya ringa tunatar da shi ka manta kawanka ko an daɗe fa ba ba ciniki ko ka manta kan magana kaza an ka manta kama kaza mutum ya dawo ba tuna sallar yake ba tuna wasu abubuwa daban-daban yake
حتى لا يدري har a ƙarshe a waye gari mutum bai sani ba raka uku ya ko raka hudu فإذا لم يدري ثلاثا صلى sallah idan أربعا mutum ya kasa ganewa raka uku ya ko raka hudu سجد سجدتين Abin da zai yi ya sujada sujada rafkanwa bayan ya ƙarasa sallar tasa ya cika sallar ya riko da kaɗan ɗin
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ya ce قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce كل بني آدم يدخل الشيطان في جنبه in fi jambai في جنبيه bi في إصبعه zuhihi na حين يولد.
yuladu duk wani ɗan adam shaidan yana sukansa a kwiɓi lokacin da aka haife shi shaidan yana sukansa da yatsansa ko da yatsansa guda biyu a kwiɓinsa lokacin da aka haife shi غير عيسى بن مريم akwai wanda bai samu haka ba shine annabi isa dan maryam shi wannan annabi isa bai a, shaidan bai soke shi ba
ذهب يدخل فدخل shi في shaidan الشيطان ya je da niyyar sai ya soki annabi isa yadda ya saba da duk waɗanda aka haihuwa amma da ya soka sai allah ya sa wani tsari ya shiga tsakaninsa da annabi isa sai ya zama sukan da shaidan ya- ya kare a wannan tsarin حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا اسرائيل عن المغيرة عن ابراهيم عن القمة قال قدمت الشام na je sham in ji alkamatu alkamatu mai kaisin na ha'i wanda wasu suke cewa a- a- a- wato wanda dai yana cikin manyan tabi'ai ko yana cikin manyan tabi'ai ya ce na je sham kano suka أبو ce الدرداء ga abu dardai قال ya ce أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم a abu dardai ya ce a cikinku akwai wanda ubangiji ya tserar da shi daga shaidan yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa
حدثنا سليمان بن حرب Mm.
حدثنا شوبة عن مغيرة قال
Mm, ya ce- وقال ya ce الذي أجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه a وسلم kasar ruwaya wanda Yani an mara.
ubangiji ya tsayar da shi a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam waye shi amma Mm.
amma ne annabi ya faɗa cewa ya fi ƙarfin shaidan
قال ya ce وقال الذي ladansu ya ce a tasar ruwaya حدثني خالد بن يزيد Mm.
عن سعيد بن ابي هلال ان ابا الاسود اخبره عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه ya ga wani وسلم annabi قال sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce الملائكة تتحدث في الأناني a, mala'iku sukan yi hira a cikin hadari a cikin girgijin والأنان الغمام algamamu hadari bil amri yakunu fil suka yi ardi hira game da wani abu da za a zai afku a nan duniya fatasmau shayatinul kalimata shaidanu su ji kalma daga cikin irin wannan geran ta mala'iku fataqurra fi uzul kahini sai su ɗauko kalmar su zo su ɗora su sa ta a kunnen boka kama tuqarrul qaruratu kamar yadda aka rufe ah, wato batta ko kwalaba fa yaziduna ma hami atakazbatin wannan kalma guda ɗaya da suka ji sai sun ƙara ƙarya ɗari tare da ita
حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن ابي زيد عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن عن- عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce التساوب من الشيطان hamma shaidan ne ke kawo ta فاذا تساوى ya احدكم sa idan ɗayan ku ya hamma فليرده ما ya استطاع ƙoƙari ya rage hammar gwagwadon ikonsa ba mutum idan ya ji hamma ya buɗe yana nu- nuna kamar wani abin tunƙaho ne ba mayin hamma a hamma ba a baso ba ce فان احدكم اذا قال ها idan ɗayan ku ya buɗe baki yana hamma ذلك الشيطان shaitan sai ya ta dariya
حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا ابو اسامه قال هشام اخبرنا عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت sai da aisha ta ce لما كان يوم احد ranar da yake ra- yayin da ranar yakin uhudu ta zo وزم المشركون aka karya kafirai فسعى إبليس sai iblis da ringa kira أي عباد الله ya ku bayin Allah yana Bravo.
kiran musulmi ku kula daga ƙarshen ku رجعت sai أولاهم na farkon suka dawo فاجتلدت ta da- ta tsaya tsayin daka هي وأخرى ya tadda ta ƙarshen فنظر حذيفة ko zai fito ya duba فإذا هو لأبيه sai اليماني ya hangi mahaifinsa ya ba wanda shi ma musulmi ne Faƙa- Ah, musulmi suna ah, suna kashe shi an ɗauka kafiri ne saboda abu ya rikice wannan kiran da shaidan ya yi ya sa an rikice gaba daya a maimakon a fuskanci kafirai sai ya zamo musulmin sun dawo suna saran junan su ma ba sani ba ga yaman mahaifin huzaifatu musulmi suna saransa sun dauka kafiri ne sai huzaifatu ya ringa kira yana bayan allah wannan ba kafiri ba ne ba ubana ne ubana ne Allah.
فوالله ما احتجزوا حتى amma قتلوه ina musulmi ba su ji wannan kiran ba sai da suka ga bayan yaman فقال حذيفة huzaifatu ya ce غفر الله لكم Allah ya fi muku kun kashe mun uba Allah.
قال عروة urwatu ya ce وما زال في حذيفة منه بقية خير a raguwa alheri bai kushe ba daga huzu ya fito daga wannan abin da ya- ya afko حتى لهك بالله har ya koma ga Allah shi dai yana ta addu'a cewa to wannan dai wanda suka kashe uban nasa bisa kuskure Allah ya yafe musu haka yake ta yi
حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا ابو الاعوس عن اشعث عن ابي عن عن مسروق قال in ya ce قال عائشه رضي الله عنها wato da aka gama yakin manzo Allah ya ce to bara a biya diya ya za a kashe ma uba haka kawai bara a biya diya sai wanda ya fito ya ce a ya rasulullah na yafe الله wani abu zan dora ma kun dora wa sauran musulmi ke ai na yafi Mm.
to haddasa wannan ya kara wa huzaifatu matsayi wajen manzon Allah Mm.
sannan sai manzon ah, huzaifatu ya kara shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا ابو الاعوس عن اشعث عن ابيه عن مسروق قال yace قال عائشه رضي الله Aisha Allah ya عنها kara da a gare ta ta سالت ce النبي صلى الله na tambayi عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam عن الالتفات الرجل في الصلاه daga a ce mutum yana sallah ya ringa ya waiwaye فقال sai manzan Allah ya ce Lokacin da ai wata s- a sane ne shaidan yake wa dan adam الشيطان من صلاه a cikin آدم.
sallah shi shaidan ya sanya zai raba ka da aikin alheri kana cikin sallah ma sai ya zo ya ma sane
حدثنا ابو المغيرة حدثنا الأوزاعي قال حدثني علي بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مم.
حدثني سليمان بن عبد الرحمن تهويل.
حدثنا الوليد مم.
حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير حدثني عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wanda sai ya kawo wannan ya sake kawo wannan sidadin dan ya tabbatar da wato tahaddis tahaddis Na'am.
dan wacce wayar an Abdullahi bin Abi Qatada an Mm.
abihi Mm.
wannan ko haddasani Mm.
mhm مم.
قال kala yace kala nabi annabi sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam ya ce arruya salatu min al-hari mafarki kyakkyawa daga wajen Allah ne wal qulum min ash-shaytani amma mafarki na lamuran duniya wannan daga shaidan ne fa idza halama adukum hulman idan ɗayan ku yi mafarki wanda yake ba mai kyau ba ya khafu ya zama mafarkin ya tsorata shi falyafsuq an yasari to ya tofi daga hagun da shi wa la ta'awwaz ya billahi min nemi shari'a Allah ya kiyaye shi daga sharrin wannan mafarkin fa inna la mafarkin tadurru duk yadda take ba za ta taba shi ba za ta cutar da shi ba حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce من قال wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir fi yawmin ayyidan sa sau ɗari ya faɗi wannan قال له عن العشر القابين ta zamo daidai da a ce ya yanta bawa goma وكتب له مئة a حسنة rubuta masa hasana ɗari ومهير عنه من a shafe sai a ɗari daga gare shi وكان له ta zamo kariya babba daga shaidan a wannan yinin nasa ko a wannan kwanan nasa har da yamma ta yi ولم يأت أحد بأفضل ba wani كتابه wanda zai zo da fiye da abin da ya zo da shi إلا أحد sai fa wanda ya aikata fiye da haka
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان اباه سعد بن ابي وقاص mahaifinsa salim rabi wa kasir Ala.
ya kare da a gare shi ya ce استاذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم a sayyidina umar ya zo yana neman izinin manzon allah sallallahu alaihi wasallam وعنده نساء من قريش sannan a wajen manzon allah akwai wasu mata daga ƙurayshawa يكلمنه suna hira da manzo sallallahu alaihi wasallama ويستكسرنه suna faɗa masa cewa ya ƙara musu abin da yake ba su wato matan nan ma- matan manzon Allah ne suna magana da manzon Allah suna faɗa masa cewa su gaskiya abin da ake ba su ai ya so ya kaɗan a ƙara musu عالية اصواتهن alhali sun ɗaga muryoyinsu فلما استاذن عمر da sai na umar ya zo yana son ya shigo قمنا ba sai suka tashi ba gaba ɗaya kowa tana neman ƙofar ɗakin ta ta shiga ta saki labule فأذن له رسول الله manzon صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da umar ya shigo ورسول الله صلى الله عليه Zala sallallahu وسلم alaihi yana murmushi فقال عمر sai da nama da ya shigo ya ga manzon Allah yana murmushi ya ce a haka Allah su naka ya rasu Allah ya sanya koyaushe ka zama cikin farin ciki ya rasu Allah قال ya ce عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي ai Umar da ka zo nake mamakin matan nan da da suka zo فلما سمعنا amma صوتك suna jin muryarka ابتدرنا الحجابة sai suka yi maza suka shiga suka saki labule قال عمر Umar ya ce فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يحبنا ai ya Rasulallah kai ya fi kamata a ce su ji tsoro su yi shayi ba ni ba مم. ثم قال sannan umar ya ce da matan nan أي أدوات أنفسهن ku masu gaba da kawunan ku أتهبنني yanzu ولا ne za تهبن ku رسول ce الله صلى الله عليه kuna shayi amma ba وسلم.
ku shayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama قلنا نعم matan nan suka ce kwarai ana shayin ka saboda kai mai tsanantawa ne mai kausasawa ne fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama على رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce والذي نفسي na بيده rantse da ubangijin da rayuwa ta ta tabbata ga ikon ما لقيك الشيطان قد سالكا فجا shedan bai taɓa ganin ka ba kai umar ka haɗar wa hanya إلا سلك فجا sai ya nemi wata hanyar da zai bi ba hanyar da ka bi ba
حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني أبي بن أبي عازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن ثلاثة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya ce إذا استيقظ urahu أحدكم ahadukum من idan منامه wani a cikin ku ya farka daga ma- baccinsa ya yi فتوضأ alwala وليستنصر to ya صلاة face hancinsa sau uku فإن الشيطان يبيت على domin shedan خيشومه yakan kwana akan kafar hanci مم.
alhamdulillah babin mai tsawo ne kwarai alhamdulillah alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره المرسلين